أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حتى قدره ومقدار العظيم واطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل إرفان إماما صالحا ملكه نفسك فلا تدبري وكن كميت دواما تخبري ولا تخالف ولو بان فساد رايه فكن دواما ذا اتساع نعم sai yace watluf murabbiyan ka nemi mai tarbiyyantarwa shehi kenan khabiran mai cikan sani shi khabir a mai sani ne irin wanda babu kokonto a cikin wannan sanin daga nan shibra ta ita shibra ta ce suke ce ma experience da wurin shi kenan ko experience wanda ke da sani akan abu ya san abu kuma wanda yake mai experience shi ne ake ma khabir ma'ana expert yawa wanda shi game da hanya ta sanin Allah a dai ba labari nasihan mai nasiha mai nasiha shi da wannan zai yi dama gaskiya babu wani daman duk abin da zai yi don Allah yake idan ba kai yake gani ba zai yi dama abin da yake ko da abin zai sanya ka kuka ko da dai me zai je zo shi zai dama gaskiyar lamari mai nasiha kenan kamilan irfani mai cikakken sanin Allah. Imaman, wanda kuma shi jagora ne, wato da wajen fagen sanin Allah shi jagora ne. Salihan sannan nagari. Kasan kuma ba an samu mutum ba kaji an ce mutum wannan nagari wani ba, ka same shi yana sabawa zahirin shari'a da kaji mun ce mutum sali, a salihin ba wato, mutum ne wanda ke bin Allah. saboda haka ma shehu yana waɗin sifofi na murabi irin wannan shehi yakan kawo betocin nan masu cewa wanda yake cewa wani shehi ayatun iza lam ta kullahu fama huwa illa fi layal lawa yasri iza lam yakun ladaihi ilmun bi zahirin ko batini wala batini bi zahirin wala batini fadarid bihi lujajal bahari yana wada irin yana inda irin sharuɗi wanda ya kamata a ce shi ya cika yace to shi dai shi yana da wasu alamomi wanda alamomin nan to fa in dai babu su a cikin shi kawai kawai yana cikin yana tafiya ne cikin darare na son zuciya shi me wannan alamomin yace to shayin da za ka samu in bai da ilimi na zahiri kuma baɗinin ma babu idan ce to wannan kawai kai jiwa da shi cikin wato zurfi ko wurare masu zurfi a cikin kogi cikin kogin ma ka samu wuri mai zurfi ka shi shi tan ana kai watsi da shi ba shi wannan ba shi bane babin koyi a ake cewa in ko da yana da su sai dai bai cika haɗa su ba yace to fa aqrabu halatil adili idan rada shi ma nan in ba hankali bai ce kasan shi muridi wajen shehi kamar yadda ka san mara lafiya ne a wajen likita to ɗan likitan nan ba ƙwararre ba ne bai san abin da yake ba to akwai matsala saboda haka shi rikita to mafi kusancin halayen shi wannan shi mutum wanda ya zo wajen wanda shehi wanda bai kware ba to ya kusa waya da ilan rada ya halaka shi to shi yanda aka san shi ma wancan likita mun ka zo wajen bai kware ba yanzu na wajen ya baka wani magani wanda zai warkar da ka sai baka wanda zai hada kaka da yawa kuma ana labari an sha gani kawai kurakure na likitoci wanda saboda rashin kwarewa a kawo mutum inda ba don ma kasashen ba cika bin abin wani irin diddigin abubuwa ba da yawa mutum za a zo mutum ya rasu saboda cutar da ya zo inda likitan kwararre ne da baya bashi irin magani kaza ba saboda wannan abin zai halaka shi to saboda rashin kwarewar likitan to shine shi yake cewa to in wa ko da ma ya ya hada su in dai bai hada ta kyau ba to akwai matsala saboda haka shehi ga irin wannan shehun da ake nema wanda mai wannan sifofin wannan ga sanan guda shida da shehu ya zana wannan in ka same shi mutumin kware mutumin kirki wanda ya san zahirin shari'a wanda ya san baɗi yake bin Allah sau da kafa mutumin Allah ko to me za ka yi ce malliku na saka ka mallaka ne kanka fala tu dabbiri kanka tsaya jujuya wani lamarin ka kawai baki dai ka maida abin ka gare shi raga maka gare shi wa kun ka mayitin ka zamo tamakar mamaci a hannun wato gawa a hannun mai mutu wanka dawamin in kai haka har kullum tukubari za ka samu labari sanin Allah zai za ka samu sanin Allah wannan shi ma wasu sun tare suna ce a wannan kaka ina ce mutum ba da kanka ga ga shehi haka zama kamar mata ce ga nan gawa wannan abu to asali shi daman kowane fanni da masanan shi da kuma abubuwan da ake aka sani a ciki in ba hanyar ka bace ba to ka saurara an baka san gari ba ka ce ka saurari daka shi wannan yana da asali ainihin wannan ilimi na batini hanya ta sanin Allah akwai asali babba wanda take da cikin alkur'ani shine kisan annabi Musa alayhi salam da waliyin Allah Khadir ko ta wata riwaya shi ma an ce annabi ne to amma da firin jami'in magana ta cewa shi bawan Allah ne salihin bawan Allah ne waliyin Allah ne alayhi salam wannan kisan da ke akwai cewa annabi Musa wata rana ya yi da wa'azi wasu daga cikin mutane shi wani tambaya wai yanzu a cikin nan kan doron ƙasar na akwai wanda ya kai ka sani sai annabi Musa ya ce a to ko Allah tabaraka wa ta'ala kullum da girma so yake a danganta shi gare shi girma duk abu ya zo na girma ko kamera saboda haka ko da kace da Allahu alam Allah shine mafi sani to dan Allah ya nuna min annabi Musa sai ya ce to ai akwai wani wanda yake da ilimin da kai ba kada yana a waje kaza da nan musa da kuzuri ya tafi da a ɗaya daga cikin almajiran shi zace yake kama mai suke ta yi a sai suke ta yi sai da hayan da ke cewa fakana musa ya fata hati na gada ana da kalla kai na yin safari na zan su ba alai musa ke ce ma yaran nasa ga kawo wani abinci lallai hakika mun gaba da wala cikin wannan ta tamu to nan dai Allah ya ci da su inda za su haɗuwa suka haɗu da bawan Allah nan Khadir da ya zo annabi Musa ya ce mai to abin da nake so alimni mimma ulimta rushda ala halatta bika ala an tu'allimani mimma ulimta rushda abin da nake so ko na samu in bika ka dan ka sanar da ni abin da Allah ya shirye da kai na daga shari'a kala inaka nan zuwa jami'a saboda ai ce ai baka iya hakuri da ni kala inaka nan tusa jami'a ai baka iya wa kai ba tusu wa kai ba tusu alama nan tusu to hato bi khubara sai Allah kai hakuri da abin da baka kewaye sani da shi ba zama abubuwa ne za su waruwa da baka yi baka san su ba annabi za ce a ni dai zan yi hakuri ala ala sajirni insha Allah sabiran wala asira kamar za ka same ni mai hakuri insha Allah wala usilaka wala wala usilaka asiri ne shafi jin insha Allah sai wala usilaka amra ba zan saba ma wani umarnin ka ba aga abin da ake ake nema wala usilaka amra ba zan saba ma umarnin ka ba tasjir ne insha Allah sabiran wala usilaka ba za ka same ni mai hakuri kuma ba zan saba ma lamarin ka to wannan shine sharadi ina bin shehi kenan wannan irin wannan ilimi ana neman shi to sai ka yi bi kuma ba za ka saba ba za ka saba ba za ka saba mana neman to sai gara yin dame wani shehi ya ce mai to fa in tabata ne la in tabata ne fala tas'alani an shayna ta udita lika min zikra in dai har ka bi ni to fala tas'alani an shay kar ka saki ka tambaye ni to da abin ne kawai ka kamar magana hada udita lika min zikra sai na ma bayani shi to wannan asali ne wanda ke nuni zuwa ga wannan abun da ke faɗa ma in ka samu shehi in wanda ke shehi ne amma abin da ke so fa shehi ya masa sunan shehi kansa ya haɗa wannan sharɗin to in ka zai shi kamar da ka ne ganka ba kai ba tambaya ba tambaya ba ya man qala da shi lima fala yufra abadan kamar suke inda suke cewa duk wanda ce mashin shi a shi to dan me kai kaza dan me ake kaza to wannan shi bai ran banta ba ta samu abin da ake nema ba a shi in dai shi ne abin da ake so da shi ba ba hawa shago ba yawa da ya kamata yanzu musamman ba yanzu ba zamani ya jima hanyar Allah akwai yan washi tiyawa akwai wanda su zo su yi kama da suna nuna muku cewa suna Allah ne su wani ko ma zai ma kare ko mutane da su yi to wannan kawai da suke nema su duniya suke nema ba annaka suke nema to ba irin wannan ba wanda ka dai tabbatar da irin wannan shi ne wanda shi ya ce ma to in ka zo wannan shi babu zancen jayayya babu zancen gardama saboda haka ma ce ma wala tu khalifu kar ka saba masa walau ba na fasadu ra'ayi ko da barnar ra'ayinsa ta bayyana kai a zahiri kana ganin abin da yake ba daidai bane ba fa kun da wa man za a ci ka kasance har kullun kai ma abucin bi ne kai mu abucin koyi ne da shi a kamar kisan ci gaban kisan nan ta annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam a da a ce gashi warko abin da warko abin da yi suka hau jirgin ruwa kawai da suka jirgin ruwa taimaka musu mani ake suka ce wasu taimaka musu duke su sun taimaka musu suka suka hau jirgin ruwa kawai sai sai samu wani wuri ya harka jirgin ruwa to nan kuma gaba da aka yi gaba kuma ya samu wani yaro wannan yaron kawai haka nan sai ya kashe wannan yaron aka yi gaba shi ma wani aiki na daban shi ma bancin sun nemi a sauke a karɓi bakunta sa wani gari aka kiya aka kiya karɓi bakunta su kuma ya tarki taimakawa yan garin nan da wani kama daidaita daidaita musu rigin to wannan abubuwan ne wani aikin ne na harko na biyu na harko ta gani ai barnar su ta bayyana a ili kawai mutane sun zo sun ce kun ce su taimaka muku su ketara da koruwa kun hau jirgin ruwan su ko ka kama ka hushe musu jirgi to kaga wannan a zahiri barna ce ashe ba barna bace ba walau sai sai cikin wannan bace sai inda za gane ba barna bace sai shewa ce ba khata wal li shay'i aqwamu al yaq ai shi kuskure ne shay'i shine mafi a zama daidai wa al yaq kuma shine mafi dacewa min al muridi daga shi ra'ayin muridi kin nan inda ma akal amma waje wanda ya hankalta to ashe wannan abin da ganin kuskure ashe ba kuskure bane ba da yaje yana warware wa annabi Musa sai ce amma safinatu fa kanat li masakin ya'malu fil bahri fa aratu ala iba wa kana wara'u malikun ya'khudhu kullu safina kasba wannan safina da ka gana wannan jirgin ruwan da ka gana na hoshe shi tawan su miskinai ce wanda su ne wanda suke ta wannan suke neman su ta abinci alhali ko wajen akwai wani sarki wani azzalimi ne kwace in ya gansu in ya ga da wannan jirgin zai kwace ma zai iya kwace jirgin ruwan nan baki da nan su ya ga jirgin ruwan su mai kyau ne wanda za a iya samun wani wani fa'ida da shi to wannan abin da nayi na huje shi dan ya zo ya ga ana tafa mun hujewa na tafa mun allike shi ana sai ga ce baya yi wannan baya kula shi ba sai samun shi da kayan su to yanzu na wurin ra'ayin shi shehin wato wanda shi shine a nan wurin a wannan matsayin shine khadir bai yi dacewa ba da ra'ayin muridin wanda shi yake neman ya ce a'a ka a taɓa wannan jirgin don me za a huda musu jirgin ruwa to ka gani irin haka sannan kuma shi yaron da ya kashe ya ce wa amma gulamu fa kana abuwa mu'mina ne fa khashina an yurqa ma tugyana kufra wa aradna an yubaddila ma rabbuhuma khayra minhu zakatan wa aqrabu shi wannan yaro da kaga na kashe shi ku uwayen shi sun kasance mumine ne fakshi na yi kuma tuya da kura ashe shi Allah ya nuna mai za wannan masu hankali ba suna ba na yin san wannan yaron nasu to wannan yaron zai iya jaza musu har ma duguyanin wa kubra wani duguyani da da kafirci wato zalunci da kafirci ana musu tsoron kazalunci da kafirci ta dalilin sanda suke ma yaran wannan yaran to saboda haka ma bari a raba su da wannan fitine da yake fitina ne ko? Miye ma yake cewa ina mina zuwa shi ma'auladikum a dole kun fa zaro ina ma amwalukum wa amwalukum fitina ina ma amwalukum wa amwalukum fitina in ji Qur'ani da kawai yace amwalukum wa amwalukum da dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne kaga irin wannan fitinan shi ne ashe shi Allah ya tsinkaye da shi ya nuna mai komai zai tsiratar da wa'annan muminan da wannan fitina amma kai a ganinka na zahiri ba ai kaga banna ce wannan kana ganin bata dace ba to ba haka abin yake ba ba khata wanda shi akwa mu wale ku shi kuskure ne shi shine mafi zama daidai shine mafi dacewa a kan shi ra'ayi na muridi amma wani wanda ya hankalta ai mutane suna cewa akwai wata hikima da wannan game da wani malami na cewa da mutum wanda shekara ɗari da wanda ya karanta littafi ɗari ya fahimce shi da wanda ya ziyarci birni birni ɗari sanin su ɗaya yake zawa to shi sanin tsoho musamman a cikin mujtama'at na musulci ta mun san da cewa ana cewa abin da babba ya hango daga zamani yaro ko ya hau kan doki ba gan shi ba nuni ne zuwa abin da shi yaron da shi tsohon nan ya ga yau ya gajiya ya gajiya ya ga ya san abin da yakan iya zo ya zo wannan abubuwan da kake wani abin da wani ra'ayi da zai baka in kana gani kamar barna ce a shi ai ya taba gani an jarraba an ga wannan ba barna bace ba to ka gani kai ra'ayin ra'ayinka in kai ra'ayinka sai ka cimma asara amma in ka bi ra'ayin shi kuma shi da ke ya san abin ya taba ganin shi sai ka dace abin haka na shi wanda shi ma wanda ya karanta abu ya karanta ilimin an ce kaza ne ya fahimta haka nan wanda ya je birane ya je wurare da dama wurare subhanallah alazim ka je wani wuri abinda kake alfahari da shi a wani wuri in ka je wani wuri can wurin sai ganin ka wurin shi ma ake dan karamin misali sai na gani wani da muka je yawancin wurin da masu mun tara da mu zuwa mu nan da shekara goma nan ba a cin kashi ba a cin kashi ko da yaro karami ko da kuskure ko kashin kaza ka ba yaro sai ga yana gege shi a sannu ko da kuskure ba har ma baki yake wallahi zai ga yaro yana cikin gege kashin kaza ka amma ko da kuskure ba ya tabbata shi kashi ko mun dadin shi ba zan can ba a cin kashi kawai fasa cin kashi to shi wani da muka tsaye da shi yana cizo hannu yake ya ce yake ce ma wani wanda shi ne masarkin da ce Allah kai ka Nijar in sa ma miya ta kashi kashi wato muna akwai kashi wanda wato manyan kawunan kashi aka daddatse su irin bargon nan da ke akwai da cikin su akwai yadda ake hidda wannan musamman abu ne wani alfahari wani jin daɗi za a morewa ne to ka gani su can abun gudu ne in ka saki ka ci kashi can ko za a gudu a watsi a barka ce kai mai to wanda ya je can wurin misali mu da muka je can wurin muka san da haka ka gani misali kai zaka taya muna iya misali mu baka shawara ja to amma malan ka je bannan ta maka shi dai saboda in ka zama ka shi wallahi za a watsi a barka musamman in wuri ya kasance ba wai birni da alhamdulillah yau kamar da yake Madina ta kaula yau da gobe mutane suna zuwa an dan san wasu abubuwa amma wallahi in ka suke wani waje a cikin Senegal nan ka ta mana kashi to ina ga alamar baka hankali ba kawai an gama yi to wani aboki na ce mana a wutar ma da shi a Dakar kawai ana suna zama ne kawai sai ya samu aka kaza shi sa a kamin kawai sai da ita mana kashin gida ma zai da aka zabura wanda zai gabar yesu da suka zabura aka wayo aka duk mutane suka tashi suka suna kallon shi a gani a wanda wannan wai duk a nuna ma wanda ya san abu wanda ya rige ka kwana ya rige ka tashi to shi shehi a wanda yake shehi wanda ya musa shehi wato kalma ta shehi in ya gani abu zai iya ganin zai gane abin da kai ba gane ba zai iya sani abin da kai ba sani ba saboda haka ko da a zahiri kaga a ra'ayi shi ya saba a kai da abin da ake so kasance ce kai dai mai ladabi mai biyayya to Allah samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله